بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد
الفصل الخامس عشر تكثير الدعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم
wannan fasali zai mana bayani na goma sha biyar dangane da mu'ujizan wannan annabi namu a dalilin mu'ujizansa yanda abinci zai yawaita abinci kaɗan idan annabi aje sai ka ga abin ya isa mutane da yawa to ga annabi mu'ujiza ne ga sauran annabawa mu'ujiza ne amma wannan kususiya ne na wannan annabi namu amma idan wali kuma hakan ya faru da hi to hi kuma ba za a ce mu'ujiza bane karama ne idan abin ya faru ga waliyin Allah karama ne ga annabin Allah ko mu'ujiza ne sallallahu alaihi wasallam za ku ji mu'ujizar wannan annabi namu dangane da abinci kaɗan zai isa mutane da yawa.
حدثنا القاري شهيد أبو علي رحمه الله حدثنا الأزري حدثنا الرازي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجان حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عينة حدثنا ماقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستلعمه
wanda ya mana hadisi in ji alƙari mawallafin wannan hadisi ya ce shahidi ne abu aliyu baban aliyu rahimahullahu malamin ya koma ga Allah Allah ya ji kansa ya masa rahama dan malaman suka ce sunansa ibn sakar amma da hadisi ne mutumin da a laraba ka ce hafizi to in ya haddace hadisi dubu ɗari ko ɗari biyu sai a ce hafizi amma idan ka karance qur'ani izo sittin ba hafizi bane abun su kai sai dai alƙari an ce alƙari qur'ani ya karanta amma hafizi to za ka ji wanda ya haddace hadisi mu kuma anan bisa ga al'ada an ce wani hafizi ne to anan qur'ani ya karanta saboda ba ma suka haddace hadisin ba to shi ya mana hadisi haddasa na yace wanda ya mana hadisi malamin sa na gaba uzuri uzuri ne masa hadisi حدثنا رازي يتي رازي ne فكر الدين الرازي يا من حديث حدثنا الجلودي جلودي يا من حديث حدثنا ابن سفيان دان سفيان يتي شي ما يا من حديث حدثنا مسلم بن حجاج مسلم ne mana hadisi dan hajjaji almajirin imam bukhari ne ya karatun hadisi da yawa gaban buhari a birnin bagadaza yace haddathana salmatu bin shabibi shi kuma musulun ba buharin ne malamin sa ba ne yace salamata dan shabibi ya mana hadisi shi salamata dan shabibi sunansa abdurrahman mutumin ne saburi ne dan malamai suna kafa hujja da shi akan ilimin hadisi kuma hakika Allah ya karɓi ransa malamai sun ce hijira yana da shekara ɗari biyu da arba'in da ya rasu a birnin maka kabarinsa yake duk lokacin da ka je maka ka tambaya za su nuna ma kabarinsa sannan kuma yace wanda ya masa hadisi haddasa na hasan bin ali malam Hassan dan Ali ya mana hadisi hadathana maqilu maqilu ne masa hadisi yace an abi zubair ya ji hadisin daga an abi zubair abu zubair malaman hadisi sun faɗa suka ce mutum ne mai yawan ilimi ya samu fadada cikin ilimi an jabir ya ji daga jabir dan abdullahi al-ansari anna rajulan wani mutum ne atan nabi sallallahu alaihi wasallam mutumin ya zo gurin annabi ya saɗe muhu dan annabi ya ciyar da shi saboda babu abincin da zai ci da iyalansa da kansa to zamanin annabi haka ne idan ka nemi abinci ka rasa to yi kenan sai ka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in ma annabi ya roƙar ma Allah ya baka ko kuma idan ka roƙi Allah ka zo annabin Allah ya bashi ya ɗauka ya baka idan kuma ka zo gurin annabi babu to zai ce ka jira idan an kawo Allah ya bamu sai mu baka idan kuma ka mazo sai annabi ya ce to abin da kake so dan ka je ka ɗauka bashi ka gaya masu bahin ba kai suka biyo bahi ba ni idan na samu zan ba su to wannan shine al'adan wannan annabi namu to ya zo gurin annabi annabi zai ciyar da shi bari mu ji yadda aka yi
فأدأمه شدرا وسق شعير sai annabi ya ce masa a tunda ka zo bari a baka buhu ɗaya da rabi aka nemi alkama kwano 60 ko dibino kwano 60 annabi ya bashi kwano 40 kaga mu al'ada mu buhu ɗaya ne to idan ka ƙara ahirin akai ba shi ne 60 ba to wannan laraba shi suke kira da ausaki ɗaya to sai annabi ya ɗauki ausaki ya bayi na kwano 60 na alkama wanda ka ga rasulullahi ga damuna ya kama kaman a yanzu ba abin da za ka ci aka ɗauki kwano 60 aka baka to kaddara kullum safe da yamma za ku ci kwano ɗaya gobe za ku ci kwano daya inda damunan ya kama da wata daya ka zo damuna ba wata uku bai to Allah da ai har ya kare na kan ma ya nuna kai ma ka samu kai amfani da shi to annabi sai ya dau kwano 60 ya bashi to ya aka yi فما زال يأكل منه وامرأته وريبه حتى قاله to kaji fa ma za la bai guje ba mutumin ka sai irin babban buhun nan ne na wato ake kiransa irin na argarara shikenan mutumin yana cin abinci sai ya dauka ya iba ya ci bayan nan kuma in bako ya zo gidansa shi ma sai ya dinga kwasa in dai yana kwasa yana baka ko buhu goma ne zai baka a wannan buhu ɗaya Eh, in ka zo sai ka kwasa ya baka ya kwasa ya baka in ya gaji ya yi sadaka ya yi sadaka ba shekara ɗaya ba ba bi ba malamai sun ce a kai shekara wajen bakwai sai ran nan garaje sa ya ce wai barin auna daga wannan nawa ne to yi kuma da abin da awu ya zo cikinsa akwai rahin yarda daga ran da ya auna sai Allah ya ajiye shi da ya ga iya adadin kwanan ka gan ka auna ba ka kwano goma ne ko ahirin to nan gaba kuma za ka sa wani shakku to nan gaban ya ci ɗaya sai ya zama sha tara in ya ci ɗaya sai ya zama sha takwas ya ƙare sai ya ƙare da bai auna ba wani abincin daga nan har ta in kiyama ya ishe shi to ya sa malami waliyin Allah in ya baka abu kai ta sadiki ka yarda da abin yawa yawa waliyai ma hakan yakan faru da su mun samu labari wani bawan Allah a makarantar Abdul Qadir Jilani ana sa turaren wuta to shehun yana siya da kuɗin sa sai a sa in yana ba da ilimi ana haka ana haka sai shi wannan mutumin ka yana hayakanta gurin yana sawa yana yana hayakanta a turanan sai zama ba shi da kuɗi ya zama ba shi da kuɗi shehu ya ce kai wani ya ka saba sa mana turare yau baka sa bai ce shehu yau ce in mutum ya ce ma yau ne ka daina cewa baka da kuɗi ne in dai ba waye ne na gaske ya san yau yau sai ce yau ce shehu a sai nan ga wani dan kuɗi nan ka je ka ajiye shi kullum ka dinga ɗauka kana tirwa ka je ka ajiye a karkashin buzun ka sai zai sa buzun sai bari in ya buɗe ban kaɗo sai ya je sai turaren wutan gobe mai sai da ya je shekara biyu na ya ce wannan kuɗin da shehu ya ban nawa ne inda bari in kirga ran da ya kirga to daga nan bai kara gaba daga ran nan ya kare to kaddara ce ta Allah ta sa bai kirga in ba da haka ba annabi ya baka abu ai daga nan hata yin iya ai abin ya wadatar ai annabin Allah ne
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره
sai zai ba annabi labarai ya rasulullahi wannan abincin da ka ba mu na ausaki guda ai ina ci ina ce da iyalaina ina ce da mata har ba ya zo ina bashi ta amma garaje sa ya rasulullahi sai na auna ran da na auna kuma sai ya tsaya iyana shine yanzu na zo na sanar da kai to bari mu ji abin da annabi zai faɗa
فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم annabi ya ce kai kai garaje kai ganganci faƙala ya ce laulam ta kilo da baka auna ba la akaltu minu kaga wannan abincin da na baku laƙama bikun da kai da matar ta ga har iya rayuwanku kun daina nema abinci ko shekara ɗari za ku yi a duniya ko sittin za ku yi ko arba'in za ku yi da ya ishe ku ai ai ba zai ƙare ba amma auna wanda kai annabi yake ka yi ganganci Mm.
ومن ذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه To, المشهور wa min zalika daga wannan akwai abincin abu ɗala abu ɗala wanda labarin zai zo shi ma amin anan ibn malik kuma shine mijin ummu sulaimi ad-dawsiyya wanda ana kiranta da ummu sulaimi ad-dawsiyya al-ansariya an-nijariya al-kazraji al-badari to kaji irin darajar da Allah ya masa adul fuqaha yana daga ɗayan malamai masu sanin fiqh qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya faɗa sautu abi dala fil jaysh khairun min fi'ati annabi ya ce abu dala ne a hewancan ba zubairu bane abu dala idan sojoji suna tare in yace kai annabi ya ce ya fi aje yakin da mutum dubu saboda hanjin kafir yankewa yake Eh, idan ana yaƙi kafir ya zo da gudu gaggaggaggagga ya ce annabi yake ne sai ya ce kai sai hanjin ya tsin shi sai ga kafir ya tsaya ya rasa yadda zai kamar mun jiri a cikin kifi ya yi motsi in ana tsakiyar yaƙi kuma ce kai sai ka ji arna zai ce a nan gurin akwai wani abu annabi ya ce ai gunjinka gurin yaƙi ya fi taruwan mutane da yawa da aka yi mutane bayan zuba ya yi gwanji malagun yaƙi malam sai kaga arni ya shiga hankalinsa ka san ba su da hankali fa daga an je yaƙi sai da ce annabi suke nema eh na annabi ni dan annabi na zo wannan ya ce haka to shine an an gama an yi gumurzun yaƙin ana yin yaƙi wani arnin shi baya ji eh ko baya gani da idanun zuciyarsa kullum sai ya nufi annabi sai a ce kai malam aka daka masa tsawa daga tsawon ka san zaka mutu shi in ka ji tsawon ka san a nan gurin akwai wani abu to annabi haka ya faɗa kansa annabi yake gunjin abu dala a gurin yaƙi ya fi jama'a da yawa malamai sun faɗa annahu qatala yawma hunayn ihirina rajulan wa akala salbahu ranan yaƙin hunayn sai da yi abu dala qatala yawma hunayn ihirina mutum ahirin ya kai idan mutum ya yi zage arni ya fito ya baza kirji ya ce dan annabi ya fito annabi ya ce ina abu dala ita ga kula ga na ce ga wani kafiri nan daga an yi gara malam sai ka gani yan kai mutum lahira ba shi wani ma ya fito yana kira da ya ce ina abu dala idan annabi ya ce a rasulullahi gani nan a ce to ga wani ya fito da haka sadaukai sadaukai wanda ba irin su mutum arhirin ya aika lahira e karta kartan kafirai in dai an gura da abu dala ba daɗi saboda da zubairu kuka sani sai zai da na ali kuka sani to nan gaba ku tana da akwai talatu bin ubaidullahi sama abu dala shi ma kar ku manta da shi shi sai in arnan ya gagara e ka san a gurin jama'ar annabi akwai manya wanda su ba sa fitowa sai ta ɓaci eh su sai da na ali su ne shigo mayagan amma su abu dala sai ta ɓaci eh kar ka yi tsammanin ko da an kai wa'incan akwai wasu eh su saboda karfin baiwan ba sa nunawa sai ta ɓaci duk wanda yake kusa da annaba akwai baiwa ai to wannan baiwan ba wai na karfi bane karfin baiwan an ba su wani hakurin ya sa ba a sanin baiwan to yanzu ka taba jin labarin Abu Dalha banda yau ka san ma jari ne to gunji in yi abun ya ga annabi yace ya fi taruwan mutum dubu in yace kai saboda martabar sun share wa annaba hawaye to kaji in ba dan da dalili ba ba za ta sani ba ranar yakin ranar yakin hunaini malamai sun faɗa aka ce sai da ya kai kafiri kafiri wanda babu irinsa sai da ya kai kafiri ashirin malam manya-manya wanda idan mutum ya fito ya zage za a ce wai ina abu ɗalha yake ne ana neman sa malam sai kaga an aika kafarin nan lahira kaji wa a kaza salabahun kowanne sai da ya riki kwabansa shi kafiri idan kuna faɗa in ya zage kafiri zai je jikinsa da kayan miliyan goma nan za ga zinari ne da hida a masa rigan kafaɗa nan zinari ne rigan kafaɗa nan akwai abin da ake ballawa ya kirji sunansa amu to nan akwai makullinsa nan da makulli nan da makulli nan da makulli idan an sa an balle to zai rige ma kirjin nan da nan ka sausawa in an jeho ba za ta fada ba kibiya ba za ta bula ba nan kuma nan cinyarsu daga nan zuwa nan akwai riga allo na zinari da wanda in an in ka kawo sara da kaban za a miƙa ma kai ka ɗauka cinya ne in ka sara ƙal zai sai takwaban ka ya ja baya kuma sai a sare mutum nan kuma daga nan zuwa nan akwai allo na ƙori zuwa ƙori ya tare nan da nan in ka zo tara ma sai a miƙa ma kafa in ka kawo aikin banza ne sannan kuma an sa takalmin ƙarfe nan yana nan ƙwashe shi idan an yi haka an zargo ka san doki sai a kada kai shi takalmin ya yi haka da ƙugiya in dai an sa a sangalalin dokinka sirdin dokinka ko bel ɗin naka yi haka har dokin za a jawo kusan kuɗi a zane musu saman kai kuma an sa kwalkwali na yaƙi sannan kuma ga sirke sannan mutum to yana da wannan kayan in kai mayaƙi ne ba kowa zai sa wannan kaya ba sai wani dan kayan fa yanzu mu ne yanzu a ɗaure guri ɗaya wallahi wuyan ka sai kai a ɗaure ma guri ɗaya a ɗaura ma Allah baka isa ba to wannan kayan yana jikin armi bai san ma kuma ya ɗauka ba to in ya fito fili ka san wannan rigan na na ƙirgi jefar da shi gefe za ka yi in an zo gun yaƙi amma mutum za a gani a cikin riga da wani jan rawani wani menene to sai a cire rawanin wannan sarken sai a jefar da shi idan mutum ya fito ma da yadda ka san giwa ka za ga mutum duk naman jikin ya ɗaga ko ina karfe ne yake kyalli yana yi ne kafiri dan wani babansa ma kafirci zamani kaza yayi kafirci yaƙi gaban su yayi shi kadai yake a lardin su babu irin sa idan da akwai a gwada sai ya zage sai ta ina arnawa irin sa su zo to nan gaba duk wanda ya kai yake yana da matsayi sai ya tsaya haka to malam sai a dinga saran sa kamar mutum goma da takobi kansa wani kafansa wani hannunsa in kuna tsara yana haka yana ba mazaje ne duk inda ka tsara kuma tsaran ba na wasa bane na kai yahi ne amma makamin babu karara babu karara arnawa suna tsara yana kira yana gaba yace yara ku ba mu guri muna neman mazaje irin mu saboda in takamin ga takobin ka tsara ba zai tsara ba in kai muguntan kada ka hannunka ne zai ji ciwo kuma takobin kai kare shi yana nan to irin wannan su ne za su fito ta ce su sun fito suna neman sun zo gurin annabi sai annabi ce to ina abu dala eh ina abu dala malam sai a nema abu dala sai ya fito wannan arnan sai a tsaye da yakin nan kudu su tsaya arewa su tsaya sai a jira yakin abu dala da wannan kafir to idan sun fara kiki kiki daga an yi haɗu an yi gumurzu aka daga tako ba ka daki kan sai bargon ya dinga zubewa yana zuba ta baki shi da yace baya ji duka kamar budu ne fa ya fada maka muk zai ji sai a zazzage bargon yana zuba can an jima zai ga yana hin jini yace ka ce baka ji eh wani kuma idan an daka an dake shi to in kan yana tsaye sai a karya wuyan ya wuyan sai ya karye mana haka za ka gane wani kuma in ya zo da doki an yi gigigigigi an haɗu an daka kasansawan ya za amu in an daka kayin kirjin zai karye ya je fasa zuciyar kuma shi kasarsa wata wuce ta baya in an ja an jewar zai ga mutum ya zo da dokin ya dubi to irin wannan sai a budana to idan ya kai arne kayan jikin arnan nan miliyan goma sai ya kunshi sai ya dubge ya ajiye kuma sai wani ya zo ya tara da haka sai da ya tara kayan arne goma wannan kayan kadai a yanzu idan ka auna shi a suke da yafin miliyan dubu to shi ne kuma ana yakin yana cikin yaki da wani sai wani kafir yana tsawa a ce gurin annaba zai ji gurin annaba ku nemi guri ku zauna sai ku dan tsugunna hankali ku tsugunna ba ku zaku gama ku zauna ai ba za ku ji rana ba in Allah ya yarda sai a ce gurin annaba zai je to hankalinsa yana wani guri sai a ce Abu Dala ga wani arne fa baya ji gurin annabi Muhammad zai ji yana ina a ce ga yace ya buje zai ce kai sai arnan ya zai annabi wannan tsawon nasa ya ce ya bi yakin mutum dubu abu ɗala to jama'a kun ji yadda aka yi ranar yakin hunayn Allah ya saka da alkai Abdullahi ibn Zawjati Anas ibn Malik
وإدعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين أو سبعين رجلا من أغراس من شعير جاء بها أنس رضي الله عنه تحت يده وترانا أنس ɗin sai gane cewa annabi yana bin yunwa sai dauki dan wani gurasa haka waina shi ne a karasan amma gurasa ne to gurasan da aka ce tata yadihi wai ba boye abu ne a hammata ba ka san abu dan kankani ba yawa in ka dauka sai ka yi haka in ka haka kuma a bangaren dama to kaga abun ba yawa to dan abun haka yazo da shi gurin annabi saboda kar wani ya gani ya sa rai shi annabi ne yake jin yunwa wannan abu aka nuna mutum biyu ma ba zai ihe su ba to dole ya dan sa cikin rigansa haka sai ya kawo ya aji a nan ya rasu da dan wani abu na kana jin yunwa dan gurasa ne na kama mai dan dimi kaɗan ko ya dan tauye ma yunwa sai annabi ya ciccira ya a ya ciccira ya tare sai ya kira almajirai su to kada mutane suka danga zuwa in ka dau ɗaya ka ci a gurbin sai ka ga da ɗaya in ka ci ɗaya a gurbin da ɗaya sai da mutum saba'in suka ci saba'in na rujula eh min a ƙarafin min sha'ir za a hubiya wanda ana zai zo da shi ta da yadi ai ibdihi a ƙarƙashin hammatansa fa amara biha فأمر بها ففتت annabi ya tsitsinka ya ce kowa da kowa ya zo ya ci na'am wa وقال ما شاء الله أن يقول annabi sai ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗa Mm.
وحديث جابر bayan wancan kuma akwai hadisin Jabir shi ma wani hadisi da aka zo daga ruwayan Jabir Mm.
في إضعانه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ألف رجل من ساء شعير وإناب annabi ya ciyar da ranar yakin gwalalo ka san zamana hafrata ranar yakin lahazabu ke Mm, saboda kafrawa a ran nan kuma suka yi ba daidai ba annabi yayya ya kai yayya Allah bai bai ikon yayi fada ba to yi ne kuma kullum ana kai masa mutanensa a kai masa wannan a daki wannan ba tana yayya ba mutane suka tsara suka zo gaban sa kace ya rasulullahi musulunci ba yayi mana tsanani a garin maka mun rasa yadda za mu yi. kuma na ka haifa annabi annabi ya ce to shi mutum ya fita ya kiyaye addinin sa ko da ta gide ne wajibi ne yanzu ba inda zan tura ku amma ku tsallaka ruwa ku yi yamma nan kanan nan afirka suka mu idan kun tsallaka ruwan maliya akwai wani sarki na jashi ku je ethiopia shine babban birnin su ana kiransa da addis ababa to su zo ethiopia ethiopia nan akwai sarki wanda ya yi addinin nasaranci kuma yana da alamar imani in kun je ku ce ku jama'a na ne na turo ku don ku kare addinin ku daga ciki sai gama da sarkinsa sai da na usman yana ɗauke da ƴar annabi ruƙayya yana auren ta yace ga sarki na kai ma ka tafi da yata da ƴar annabi muhammad aka zo adas fido a- a- aka zo adas abab eh shi yasa ethiopia ya fi ko ina daraja ƴar annabi muhammadu ta zo ethiopia to kaga aka ce ƴar manzon allah ta zo ƙasa ai ƙasan zai daraja to kuma sai da na usman sai kuma sai da na abin nan dan wan sai da na Ali ga yamin sunan su Jafar bin Abi Talib su ne manya manya da manyan mutane har ira Abu Safyana ita ma ta zo adad ababa to suka zo suka kaura suka bar Makka bayan sai riga sun bar Makka Allah cikin ikonsa suka zo nan gurin suka zo suka tsumunna to nan da Allah ya ajiye su suka zauna to zaman da suka yi din baba an gudu Hausa suka ce sai sarkin maka ya ji labarin annabi ya tura mutanensa zuwa Ethiopia to yi ne Abu Sufyana sai ya sake yin kulli kuma ya ce mu fa zama ba zai yoyi ba a gare mu sai mun je waɗannan mutanen da aka tura su zuwa Ethiopia mu ci a kashe su kuma a ciki ba da ƴan ta cikin su Abu Sufyana ya zo gurin sarkin da jashi sarki ya ce na ji labarin wasu mutane daga irin mutanen mu ba za mu faɗa abin da ya faɗa ba amban sun bar can suna ɓata mana addinin mu ba ka bari sun zo ƙasan ka su 82 fa in ka sake fa za su ɓata ma ɗabiyar mutanen ka da addinin ka sai aka ce suna ina suna guri kaza sarki ya ce to a kirawo su a kawo su sai aka kirawo su suka zo gaban sarki na jahi to shi kuma sarki na jahi in ka zo sai ka faɗi ƙasa ka ɗebi ƙasa ka yi sujada ka kai gorin ga ƙasa da niyyar riƙe ƙasan amana ba abin da sarki zai mata wannan shine gaisuwan da ake wa sarki na jashi to wayannan mutane da suka zo ba su sunkuya ba suka ce assalamu alaikum ai a- assalamu alaikum ayyuhal amir sai gaida shi suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya wannan sarki sai Abu Sufyan ya gada masa yace ka gani gaisuwan da mutanen ka suke sun yi maka ba fa abin da ba zai iya faruwa ba sai sarki abu sufyan ya tambaye su yace ko me yasa gaisuwan da mutane na suke min kuka yi min ne ce a ai gaisuwan da muka ma ya fi na mutanen ka gaisuwan yan aljanna muka maka wa tahiyatuhum fiha wa akiru da awaihum gaisuwar da yan aljanna suke muka ma assalamu alaikum wannan yine gaisuwar da muka zo ma da shi sai ya tambaye su yace to yaya annabin ku yake ga dalili ga dalili sai suka karanta ya ce to ku karanta min wani abu a karatun wani ruwayan an karanta ɗahin wani ruwayan ya san da gama karanta sai ya ɗauki wani sanda da yake hannunsa ya ce abin da annabi isa ɗan na na maryamu ya zo da shi wannan annabin ku bai ƙara a kai ba yadda ya zo haka ya zo mun ba ku izini a wannan ƙasa ta ethiopia duk inda za ku yada addinin ku ku je ku yada da aminci to a nan ne abu sufiyana ya koma bai ji daɗi ba to ana nan ka san akwai matsala wanda baka sani ba to shi abu sufiyana yarsa ta musulunta umma habiba bintu abi sufiyana ta musulunta to amma kafin shi ne sarkin maka to mijin nata sai ya mutu kasan kabarin mijinsa yana kabarin mijin a umma habiba din to yana adas ababa to sai labari ya kai wa annabi ya kace ya rasulullahi umma habiba ba wanda ta kaura dan kai kuma kasan ga ubanta abokin gaban kai ita shi uban na umma habiba abokin gaban annabi ubanta abokin gaban ka ne ita kuma ta kaura ta gudu da addininta da mijinta sun tafi zuwa adas ababa amma mijin ya rasu a can ga ta bazawara me abin yi dan idan an dawo maka in ba a yi sauri za a shayi gahi nan da tarka annabi mijinta ya rasu kaza kaza abin kunya ne annabi ya ce a'a wane da wane zan aike ku ku aura min ita eh ni ne zan aure da sai ka ji ga ya umma habiba ka ce to annabi ne ya turo mu mijinki ya rasu wacce eh a dalilin auren annabi ya ce to za a daura auren ku da ali annabi ne zai aure ki dan kansa daga nan aka daura aure annabi ya aure umma habiba ka ji dalilin aurenta da umma habiba bintu abi sufyan to da aka yi aure to kaga nan gaba ta zama amaryar annabi to kuma sai Allah cikin ikon sannan dai makan tsananin ya kai tsanani an sake dawa daga Ethiopia zaman ya gagara sifil aka sake komawa na biyu to ita ma tana can da za a dawo sai labari ya fa annabi ya bar maka ya kaura madina to kaga su wayancan da suka kaura garin da annabi ya bari kai daga ba maka ko ba dama tsananin kaga ai ya fa da to me abin yi dole su ma sai madina daga nan da aka tayi an kaurar daga wani kauran kuma an koma wani garin to yi ne aka je madina da aka je madina lokacin annabi ya fita yakin birnin kaibara yakin kaibara kuma ba a yi ba sai bayan yakin kwalolo kaga su jabar dan abdullahi su jafar bin abi talib da ire-iren waɗannan to su ban sadda yakin gwalolo ba me za ba mutuwa ta kai ba dan ka sani dalili suna adas ababa aka zo yakin gwalolo to daga wannan yakin an gama za a koma yakin bani ƙuraiza za a koma yakin bani narira za a koma yakin kaiba to yanzu a yakin kaiba ɗin yan ethiopia suka dawo zuwa madina to amma yanzu ba mu je nan ba yanzu kafin wancan to annabi a yakin gwalolo ne shi yakin gwalolo bayan abu sufyana ya yi gangami annabi ya koma maka da zama to an yi yakin badar da aka yakin badar allah ya ba mu nasara a kai kafirai saba'in manya-manya masu hana ruwa gudu a maka aka ɗaure mutum saba'in a hannu masu ganin su wasu ne to yakin badar da aka yi sai kuma nan gaba arna suka yi ga tsoro to nan gaba hon musulunci sai inda Allah ya kai shi to ana cikin haka Abu Sufyan sai yayi gangami ya kirawo Yahudawa ya kirawo Turawa ya kirawo mushrikan Larabawa sai da aka gama mayaka wane babu irinsa wane a duniya ba irinsa mutum dubu sha biyu aka nema zaɓaɓɓu ba ba kowa da kowa ba zaɓaɓɓu kafin ka ce wani abu suka ce aje a kewaye madina tun da ya bar maka to madinan ma a kewaye kuma kafin wannan ba ka san abu bayana da mutane sun sa wa annabi takunkumi duk lokacin da ka ji bature ya ce zai sa takunkumi in annabi ne wanda aka fara sa wa takunkumi a duniya annabi shi suka sa takunkumi a maka kare aure yar wani a dangin wasu kara ba dangin annabi aure kar dangin annabi sa aura idan dangin annabi ya nema kar a bayar kar a yi ciniki da dangin annabi in sun siya kar a siyar a daina magana da su a maka sai da aka yi kara biyar duk muka ba mai magana da dangin annabi in dai kai jinin annabi ne an gani ba ma magana sai ya ce a an hana ma magana da jinin idan kana neman aure sai ta tambaya jinin annabi ne ya ada jini da ya ce kar ku bashi kar ku bashi idan kaga yarinya budurwa kyakkyawa ba ƙwararriya kaje kace kana so sai ya ce a dangin sa annabi ne ba aure yar kuduwa yadda annabi ya shafa mu a ce dangin sa annabi muhammadu ne ba a auren ƴaƴansa ai an sa doka kudu waye ya sa doka kudin kafirci to wannan in america da kaje da ina ne suna sa takunkumi wannan kiyayyen ne na annabi duk inda aka sa takunkumi in ka auna da idan basira kasan musulmi ce me yasa ba a sa mutum takunkumi sai kasar ana kaunan annabi nan ake sa takunkumi amma kasan arne ba a sa mata takunkumi yayi eh alkuhur millatal wahida kafirci addini ne guda ɗaya ko da ka ji da can sun sa sai na takunkumi wannan tasu ce ta gama su da su da amerika da rasha amma a musulunci a yau ba a sawa inda yake arne takunkumi sai kasan musulunci to kuma alkawurin millatar wahida to wannan abin da aka yi wa dangin annabi sai da suka gama wannan sai kiyayyen ya kai kiyayya suka ce su ba su so su ga annabi a maka ba zai yi ko a hi ko a suhi kuma Allah bai ba shi ikon faɗi yaƙi ba to shi ne aka fita aka je makka da aka je makka abu ta ya ce ba za mu yadda ba madinan ma mu je sai mun ga bayan su to shi ne fa aka zo babban birnin na madina aka aika aka gayyaci mutum dubu goma sha biyu na arnawa sai annabi ya tambayi labari aka ce rasulullah an ma gangami da mutum dubu sha biyu na yahuda da nasara annabi ya ce su ne abin da za mu yi sai aka kira Salman al-Farisa aka ce Salman al-Farisa zo mutanen nan kai ka san halin su dama shi Salman al-Farisa akan sa aya ta sauka wala bismillahir rahmanir wa in tatawallaw yazabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum to wannan akan sa ya sauka to dai annabi ya kira Salman al-Farisa ya za a yi ya rasulullah mu in da ana mana haka kasan farisa gololo muke tonawa sai mu tona rami kasar mu dora yi sama shi ramin sunansa gololo ƙasar da ta taru sai a ce ganuwa kaji dalili shi turin tarin tudun ganuwa ramin da ya je ƙasa ba za a tsallaka ba to gololo sai annabi ya ce to a zo a yi wannan to yi ne ya bada shawara annabi ya ɗau shawara duk mutum arba'in zirayi ɗaya duk mutum arba'in zirayi ɗaya duk mutum arba'in zirayi ɗaya to ana tonon wannan ramin to yunwa ya kama mutane to daidai lokacin da yunwa ya kama su wannan sahabin ya kawo abincin sai ka faɗa mu ji
في إدعامه صلى الله عليه وسلم يوم الكندب على رجل من ساء شعير وإناق da haka ya haka Allah cikin ikonsa da yardan Allah to sai a kawo annabi abinci shafi na nawa ne irin namu eh namun bai faɗa ba ɗari hida da da shi da daidai ko to na gani gurin gima na gani to Allah cikin ikonsa da yardansa sai jabar din hadisi jabar fi da ami sallallahu alaihi yawm al-handak ai zamana habarata wa huwa yawm al-lahza alhur rajulun mutum dubu min sa'i sha'irin daga wato kwanan sha guda ɗaya na alkama wa inagin da inagin shine kusun kusun yadda laraba suke idan ma mai fi dan karamin tauri to wannan karamin tauran nan shi kenan sai a ba a fede shi a san yadda za a yi dai a sa ruwan zafi a gusar da gashi kuma kayan cikin sai a yi dabara a in aka dan aka sa ya ji wuta sai a bude sai kayan cikin duk ya gudu to wannan akuyan sai a dan sulala shi sai a hada shi duk duk duk a yanka shi a sa shi a turmi a daka shi a daka shi a daka shi to an daka shi kuma nan ga alkama an nika shi to a dauki wannan alkama da wannan naman dabbar sai a garwaya su in an garwaya su wannan sulalan sai a zuba shi a cikin kalka in an zuba sai a yi gitere to idan an yi gitere inda wani dan kayan yaji aka sa sai a rufe in yana na sai ka kasa gane wai nama ne ko alkama ne yawwa to sunansa a hausa dambu dambu sunansa sai a yi dambu rabin alkama rabin nama to wannan da aka yi da kwanan sha ɗaya annabi ya ce mutanen da suke wannan tonin rami su dawo aka kirawo sai a zuba mutane a tare a ce ku je ku ci a zuba su je su ci sai da mutum dubu suka ci shi kuma ka'idan abinci an dai garbi ne mai karfi mutum bakwai ma za su cinye shi to amma sai da annabi ya ce da mutum dubu ranar yakin handak da wannan abincin da aka zo da shi saboda mu'jiza na wannan annabi namu
وقال جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا sai wa kala jabir jabir dan abdullahi al-ansari yace da mu fa ina muku badan tsuwa da Allah dan da shi aka yi la aka domin yace sun ci hatta taraku wallahi sai da suka bar abincin akan halin sai yadda aka ci haka aka bari wan harahu kowa ya juya kamar ma ba a taba ba ya aka yi وإن برمتنا لتغط كما هي ai dubin yadda muka daura ta ma wuta ta fasa take ba ta san ma na iba ba ai annabi ya kan fata ya bayar a ji a kan fata a bayar an gama ce kuma tukunyan kamar zai zube fal fal fal ya cika saboda mu'jizar wannan annabi na ta kun ji wannan mu'jiza ce ta annabi Muhammadu Mm.
وإن عجيننا ليقبض wa inna ajinina wannan gurasa tamu ma yana nan a halinsa na gurasa kamar ba a taba shi ba Mm.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق بالعجين والبرمة to وبارك kaji wa kana annabin namu annabi sallallahu alaihi wasallam ba saka annabi yayi tofi filaji ne a wannan kullun wal barmati da tukunya wa baraka yayi addu'a ta albaraka Mhm.
رواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن وأن ثابت مثله kuma an samu wannan ruwaya daga Jabir da Sa'id dan Mina a shi ma an ji abunsa wa Aymanu da Umma Aymanu al-Habashiyya shi yasa ake ce ma Umma Aymanu al-Habashiyya mutumin ne yar Ethiopia ce ita almakiya daga baya ta zauna ta zauna a Makka wa ummuhu Ummu Aymana halatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kare na annabi shi yasa annabi yake ce da ita ummi ba da ummi mahaifiyata bayan mahaifiyata kuma sannan Fadima Fadima to eh wato imratu abu dalib ita ma tare na annabi sallallahu alaihi wasallam halima yar kabilar sa'adiyawa tare na annabi sallallahu alaihi wasallam suwaiba eh maulatu abi lahab tare ni manzon Allah dan ka gane su waye ne suka rena annabin Allah eh akuhu usama to kaji aymana wa maulatu akuhu usama bin zaid li ummi ita hada yawma wani ne ranar yakin wani ne ya rasu to shine baban sai ita ce ta aife shi to an jagunta wa an wane ne kuma وأن ثابت مثله عن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسمهما
وعن ثابت labari ya zo daga sabit al-bunnani misluhu misalin haka an rajulin ga wani mutum min al-ansari daga mutanen madina wa imra'ati da matarsa wa lam yusammiya amma mai ruwayan bai ce mana wane ne da wance ba amma tun da dai lamari ne na annabi ko ba faɗi sunan ba mun yadda Mm.
قال وجيء بمثل الكف ala shi sabitu ya gaya mana waje bi misal kabaran ne ya zo da kullun da bai fice cikin tafi ba Mm.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسلها بالإناء ويقول ما شاء الله
to da ya zo da kulli kun san kulli yayi a yaran mu muna cewa dinama a wuta ana cewa kulli da mutum jin tafi ba haka jarun la ga wani kulli nan wannan kullin da aka kawo shi kullin gaji gari ne na alkama in a zamanin da ne a sa zama a sa ruwa aka daka ya ka da danye danye sai ka ci to sai aka kawo annabi sai annabi ya dora tire in ya baza kurin sai ya garu in ya baza sai ya garu sai da ya cika tarar da kawo kulli yana dora annabi yana bazahi yana bazahi fil ina wa yaqulu ma sha Allah wannan kullun sai annabi ya faɗi irin addu'ar da Allah ya so ya faɗa فأكل منه من في البيت والهجرة والدار duk wanda suke gidan sai da suka ci wannan kullun suka bari man bil baiti wanda suke wannan gida wal hujrata da barbanan annabi wa dara da gefen gidan ma gaba daya وكان ذلك قد امتلا ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك kaji wa kana zalika wannan ko ya zama kadim tala sai da wannan kulli ya cika neman karima ma hu duk wanda ya zo gurin annabi sai da ya ci lidalika da wannan wa iya kuma abin ya saura bayan an ci din ma kuma ya saura وبقي بعد ما شبعوا مثل ما كان في العناء abin da ya saura din kaman yadda ba a ci ba ƙwarin haka ya saura wanda ya sauran ma to ya fi ma yadda aka kawo abin وحديث أبي أيوب رضي الله عنه ya zo daga hadisin abu ayyuba shine mai gida shi muke ce da shi mai gida dan ka san shi ya sauki annabi a gidansa Mm, annabi ya kaura daga maka zai je madina to an yi ne za a dohi madina nan mutanen madina suka ji labari ga annabi muhammadu fa ya buro maka ya dawo madina annabi zai zo birnin madina to yi ne kowane mai kuɗi ya ce to ai zama bai kama ma ba kowa ya fance gidansa wannan zai sa farar ƙasa ya fante wannan da jan ƙasa ya fante ana gyara ana gyara kowa yana addu'a Allah ya sa annabi ya sauka a gidana Allah ya sa annabi ya sauka a gidana Allah ya sa annabi ya sauka a gidana ana wannan addu'ar malam in dai annabi ya sauka a gidanka to ai kenan ka to yi abu ayyuba al-ansari yace to mu kuma asuwa muke manya-manyan mutanen garin maka suna nan mu har ma sa rai da annabi ya sauka a gidanmu sai ya tawari to wannan taguwar sai annabi ya ce taguwar ta ka Allah ya mata wahayi duk inda ta durkusar da gwiwa a nan za ka sauka to yi kenan sai madina ake ban annabi in yayi nan sai abana in yayi nan sai abana ka ja rasulullahi ga gida na yace a inda Allah ya da za mu sauka an mata wahayi jibril yana gaba yana wa annaba kan zagi mika'il yana gaba isra'ilu azra'ilu suna raka taguwar annabi sauran mala'iku ana dabibi manzon Allah ya shigo madina lokacin da zai shigo kowa yana murna kwana kuma ba a ci abinci ba sai dai a kan dutse a dinga lekawa yaya wata ya kama dattawa su ce da yara yara ko ne masu ƙarfi ko hau gwiya ku leko inda wata ya kama ko bai kama ba sai a ce kai mun leka hanyar makan nan dai har yanzu ba mu ga alaman wata shi wata in ana kallon sa ba zan ba ne ran nan nan ake kallon a madina kudu ake kallon wata ana bai kama ba kan an jima sai aka ji wani ya kurma ihu in daɗe da ai ba iya tarbi sai aka ji an ƙara ihu ihu aka ji aka ce wallahi ga wata ya kama to yi ne mutanen maka suna ɗala Allah badaro alaina min saniyati wada'i وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي أنا جاء وجب للا البدر علينا يو هو تعيالي ومدينة هينا أكتش تسنية الوداي تو ميزاني أكتش وجب الشكر با وجب حمد با شكر منون مرنا in ka ji shukuru a a ba mala a yanka dabbobi mana dama na ganin a yi da rago dubu in dai da akwai sai an yanka shugaba mu yanka shanu mu yanka raguma shukuru za ku gwada abin da ba za ka yi a kanka ba karan nan ai a karfinka inda irin wannan motocin namu haka je karan annabi za a ce to an bar masa da ya rasu dama dalilin ka Allah ya ba yi mana in ba wannan bane wani kuɗi ne da mu duk duke da ka mallaka ran na yi za ka za ka ba annabi to wannan shine shukuru kayi a aikace hamdu akan harshe kaga ce wajaba shukuru alaina ya kamata mu nuna shukuru mu ma da alillahi da'i wanda zai kira mu mu zo mu ba Allah yau ya zo kowa ya kure karfansa akan ya ga ya za a faranta annabi to da annabi ya shigo garin malam duk da tawan garin sun ɗora shirami a nan ɗinsu sai ga kato yana ruwa yana muhammadu abdun salihu ahmadu abdun salihu muhammadu abdun salihu ahmadu abdun salihu mutane suna harrakawa kato za ga yana juyi dattijo da farin gemu yana juyi to in baka yi haka ba wa za ka yi wa ku ce Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah kwaye mutane suna rawa annabi ya daga kai ya kalla ya ce Allah wa'annan mutanen suna so na Allah ina son su kaso su maza mala'iku suka dinga cike cikin takarda Allah ya nuna yana son su kan an jima da yana tafiya sai ga mata sun fito ran na fa ba yi kulle ba ran da annabi ya zo Madina maganar kulle babu da matarka da matarka duk ɗaya kuke kowa yana so ya ga wata ya kama eh sai mata suna rawa suna nana jawari min bani ne jari ya habaza muhammadu min jari nana jawari min bani ne jari ya habaza muhammadu min jari nana jawari min bani ne jari ya habaza muhammadu min jari in sha ne daga daga jarusula mu bangaren dangin mahaifiyarka ce eh aminatu an nijariya yace mu dangi mahaifiyarka ce na ne jawari min bani nijari ya haba za muhammadu min jarin ka ce ga ruwa ya koma kwari dama nan garin ku ne garin kakannin ka ne ruwa ya koma kwari annabi ya zai ga Allah wannan dangi mahaifiyata ce ina son su Allah ka fa su a tashi aka rubuta aka sa hannu lalle lalle Allah yana son zai yan aljanna ne kai wa annabi aiki ya za maulidin annabi ya zo ka kure karfi aikin rana daya kai dan ran annabi ya daɗi Allah ba zai manta ba ya qur'ani ne faɗa wa haka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin eh eh to mu ce abin da ake nema ta rayuwa kenan rana ɗaya kai wa annabi hidima ka gama eh duk lokacin da za ku ga manyan shehunan mu ku tana da su kuma za addu'a ta alkhairi irin su shehu jibrima irin su shehu ibrahim shehu tijani su suka nuna mana annabi su suka nuna annabi ko gurin annaban za ka je wata bi sabila wa ila ba sai da su manya sai sun fice ma gaba sannan a ja ka kuma sai a je kan mu ce shugaba Allah mun gode maka to kun ji yadda aka yi a wannan rana Allah ya sa to ana haka sai mutane a taguwa yake sauka ko ina sai da ya je kofar Abu Ayyuba al-Ansari yana zuwa kofar Abu Ayyuba sai ya durkusar da gwiwa yana durkusar da annabi ya ce to anan Allah ya dama sauka ina mai gidan nan aka ce ai Abu Ayyuba ne annabi ya ce to shikenan za mu sauka a gidanka maza aka ɗauki shimfiɗan annabi da tarno aka sa gidan abu ayyuba abu ayyuba gidansa akwai rufin soro da yana hawa sama da annabi ya hau shi fita ya zaure ya zauna nan gaba annabi ya ce da ba kana sama ya rasulullahi na dinga tattaka saman da kake ƙasa da ƙabata ya ce wallahi haramun ce ya ce ban iya ba ya rasulullahi in ya zo zaure ya ce nan zaure ya yi hila a sa annabi ciki annabi ya yi gidan abu ayyuba ya zauna bayan ya zauna aka yi magana aka sai fili inda za a yi wannan masallacin nasa za a bayan kyauta ya ce a siya zan yin biya annabi ya sai filin masallacin sai biya inda daga masallacin na annabi asali makabartan mushrikai sai aka siya da aka siya a ƙara aka kewaye da dubino annabi aka ce ya rasulullah akwai kabarin mashirkai ce ku tona wanda yake da tudu ku tona wanda ya kaza a yi lebur idan kun duba abu dauda to za ku ga hadisi to annabi ya saya sannan aka koma aka gina masallacinsa da gidansa to anan ne annabi ya bar gidan ayyuba ya koma gidansa to mai wannan shi mai masaukin manzon Allah to yanzu shi yake mana wannan bayani shine abu ayyuba al-ansari to ya yake cewa
أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم
abu ayyuba yace annahu sana'a shine ya aikata li rasulillahi ga wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallama ولأبي بكر من الطعام زهاء ما To يكفيهما wannan abincin da abu ayyuba yayi kwata kwata abincin bai fice annabi da abubakar ba azuha a gwargwadon ma yake yi ma su bi dai za su kohi ba zai fice mutum biyun ba فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو ثلاثين من أكراف الأنصار faƙala lahu nabi sallallahu duk inda ka je da sallallahu alaihi wasallam in ya kamata ka tsaya kurin ka tsaya gurin daga ba sai ka ɗaure wani ka fice sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u salasina ka kira mana mutane talatin min ashrafal ansari daga manya-manyan mutanen madina a kira wasu magani haka annabi ya faɗa فدعاهم فأكلوا حتى شربوا
wallahi su talatin din sai da suka ci abincin suka bari alfarman wannan annabi namu
ثم قال ادعوا ستين To, sai annabi ya ce a sake kira wasu sittin idan mun tafi akan wancan lissafi to kaga tasa'in ne idan kuma a talatin din ne aka kara talatin to sittin ne sai ka ɗau lissafin fanni guda biyu فكان مثل ذلك sai zan misalin haka ثم قال ادعوا saba'in سبعين ce to a kira wasu saba'in idan mun tafi akan saba'in in ƙari muka yi to ɗari da sittin ne idan kuma akan kirgin mu na farko ne to mutum goma a ƙara wa sittin ya zama saba'in fakalu mm.
فأكلوه نعم فأكلوه حتى تركوه su ma suka ci suka bari وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع ai duk wanda suka shigo abincin nan suka ci ba wanda bai fito yayi mubaya ya mika wuya ba saboda da gani ka san wannan lamari mu'jiza ce ta Allah قال أبو أيوب sai Abu Ayyuba al-Ansari ya faɗa yana daga mahaddatan Qur'ani a zamanin Annabi فأكل من دعامي مئة وثمانون yace رجلا wanda suka ci abincin nawa mutum 180 ne to sai mu yi lissafi mu gani ko da farko ga 30 ga 60 in ka hada ya zama 90 a ɗauko saba'in a ƙara in ya zama ɗari da sittin to abu ayyuba ya ce wanda suka ci abincin nawa miya ta wasa ma nuna rajulun mutum ɗari da sittin ne to bayan ɗari da tamanin to bayan nan akwai ashirin da aka ƙara to kaga asalin ɗari da ku duba sharhi irin namu ko an na irina aka duba da miyata ahirin din bayan ɗari da sittin din da suka ci ne suka ci ahirin shi yasa ya zama ɗari da tamanin ne daidai
wa an samurata bin jundubin labari ya zo daga samratu ɗan jindabi yana cewa أتي النبي صلى الله عليه وسلم
ka yace ni ne na zo da annabi to me ya kawo annabi ne بقطعة فيها لهم Sai ya kawo annabi wani akwashi amma akwashin a ciki akwai nama kaji wanda suke samun lada to kai ne yanzu tunda ba za ka samu naman ka aika annabi ba idan ce watan maulidi ne sai ka duba ragonka mai kyau ka yanka Eh, in ka yanka sai ka duba masu kaunan annabi ka aika to yana daidai da kaman kayan ka ragon ka ba wa annabi eh haka za a dinga yi ai kar ku yi da wata ku dage ku yi koyi da Abu Sa'id al-Kaukabari ibn Abu Sa'id al-Bukutakalimi eh wanda ya fara kirshi wanda a maulidi kowa yanzu ya zama shine liman kowa mamun da ya tayi yace to zan fara maulidin annabi bari in yanka raƙumi sai yanka raƙumi dubu sha biyu ya yanka saniya dubu sha biyu ya yanka akuya dubu sha biyu tunkiya dubu sha biyu rago dubu sha biyu kaza dubu sha biyu ya yi sadaka da kwai dubu sha biyu ya ce ko ma zaman limamai a maulidi sauran su biyo bayan mu inda wanda ya fi wannan to limami ne in kuma wanda ya yi din bai kai ba har yanzu to dai har yanzu shi ne liman eh ba za ku same ba sai a littafin hujjatullahi alal alamina fi mujizatu sayyidil mursalin daga jin sunan ka zuwa yanda aka so Abu Sa'id al-Kaukabari ibn Abu Sa'id al-Buktakaini shine wanda yanka raƙumi dubu sha biyu a maulidin annabi saniya dubu sha biyu rago dubu sha biyu tinkiya dubu sha biyu akuya dubu sha biyu kaza dubu sha biyu kwai dubu sha biyu eh to mun kuma ne yanzu ko ba mu kai hakan ba to dai kai kokari ka duba rago mai kyau ka yanka a dafa abinci mutane su ce wani suna ne ka ce eh amma na manzan Allah eh wanda ya zai ce wani ɗauran aure ne ya aka ka ce a mun yanka ne saboda tunawa da haihuwar manzan Allah eh mun yi ne don mutuna da haihuwar annabi Muhammad yo yaba kyauta to kai ji ya samu kai wannan ka kira masu kasida ka kira masu karatu ka kira masu qur'ani ayi kira faɗan darajojin annabi bayan an gama faɗan darajojin annabi kuma sannan mutanen nan a ba su kuɗi su ci abinci su yi murna to wannan kamar ranar haihuwar annabi ka bayan to so da kar a sake ga bayan Allah nan duk wannan suna yi ne don su faranta wannan annabi na mu rai
فتعاقبوها من قدوة حتى الليل alfata aqabuwa kun san aqabuwa karɓaɓeniya kamar za ka karanta qur'ani lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min kalbihi ya fazo lahu min amrillah to shine in wannan ya tahi wannan sai ya zauna a gurbin in wannan ya ce ya tahi wannan tun da safe ana cin abinci tare daya tun da safe sai da aka je marice hatta ne da har dare yayi ya kumuna qaumun in wannan sun ci sun koyi to wai qadin al-akharuna wannan kuma sai su zo su zauna wa min zalika ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه Mun zalika daga wannan ya zo daga hadisin Abdurrahman dan gidan sayyidina Abubakar Siddiq. Sayyidina Abubakar Siddiq yana da ɗansa Abdurrahman shi ma sahabi ne na Annabi shi sahabi ɗansa sahabi babansa sahabi matarsa sahabiya ƴarsa sahabiya kuma ƴar matar manzon Allah wanda ya samu wannan sai Abubakar eh, kowa a gidansa sahabi ne kai sahabi yarka sahabi matarka sahabi kuma yarsa asma'a binta um binta abubakar sahabi aishatu binta abubakar sahabiya sannan kuma yar manzan a- matar manzan Allah sannan kuma matarsa ummar rumman ita ma sahabiya sannan shi kansa sahabi abin kai mahaifiyarsa sahabi sannan kuma mahaifiyar matarsa ita ce ummar rumman matarsa yana abubakar sahabi sannan kuma shi kansa sahabi babansa abu kufafa sahabin annabi muhammadu to kaji mahaifiyarsa ce dai ba mu sani ba ko ta tarar da lokacin ko ba ta tarar ba masu ruwayan ba su faɗa ba sai mahaifin nasu shi ma mahaifin nasu sai a buɗin maka ba shi ma ba a farko ba sai a buɗin maka a buɗin maka ka san ya taɓa ma da mahaifin naka Eh, ya faɗi wani magana da bai dace ba akan annabi ai da ya ɗau mari ya gaura masa sai ga ya kwanci a ƙasa ya ce Allah sai in kai ka akan annabi kuma nan da aka zo buɗin maka ni ta gaba uban ya a hannu ta zahiye ya tura ya ce mu je ka musulunta kar ka mutu a cikin jahilci fari fat yadda sun san auduga furfura ya kewaye baba annabi da ya gane ta abubakar ba za ka ce ni da kaina na je gun baba ba ya a bai isa ba wallahi bai isa ba kai abubakar dama barin baba kai a gida ka tura mun mu je da kanmu baba ya karbi musulun ce wane hi ya ce wallahi ta sohi ne na kawo bai isa ka je gun ba dole sai dai ya zo gaban ka wane shi ya zo ya dace ya ce kun sun ku ya karbi musulunci aka daɗa masa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya rasulullah ya isa abu ku bawa ya isa ka je gurin sa sai da ga gurin ka yi ran da baba zai musulunta sai da aka yi Allah ya saka da kai muna godiya fa to mu je
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
kaji yace mun kasance wata rana muna tare da wannan annabi namu ثلاثين ومائة to aƙalla sun kai su ɗari da talatin daidai وذكر في to الحديث sai aka ambata mana wannan hadisin dai أنه أجن ساء من ذهب وسني شاة فشوي سواد بدنها sannan kuma a wannan hadisin aka kulla wannan garin aka dama shi bayan na aka shirya abinci kuma aka yanka akuya yar karama fashawa aka soya suwa da badaniya kayan cikin akuya in ka ji suwa da badaniya kayan ciki mu a Hausa muna kiransa da wajiya ko ka ce hai in ka ce hai to ba ya san cewa kayan ciki ka je siya a kasuwa za ka dawo
قال ويم الله ما من ثلاثين ومائة إلا وقد هز له هزة من سواد بدنها ƙara sai ta waye man layi kai man rantse ma da girman Allah ma min salatina mun kai ɗari da talatin fa illa wa kada hazza lahu zatan kowa sai da aka yanka aka bashi min saba da badan ya dama akwai an yi kusun kusumi wannan garin an yi gita da kaza hiri abincin to kayan cikin da aka soya sai annabi ya ce to a ciccira a fara cin kayan cikin daga baya sai a zo kan abinci ai da aka ce da kayan cikin mutum ɗari da hamsin talatin sai da kowa ya ƙunshi kayan cikin bai kare ba bare ma a dawo a duba wannan to haka aka yi Mm.
ثم جعل منها قسعتين فأكلنا sai أجمعون annabi ya ce to a nemi akwashi guda biyu sai aka nemi akwashi guda biyu fa a kalla ajma'una muka tare muka ci baki daya Mm.
وفرلا في القسعتين فحملته على البعير to sai saura wanda ya sauran ma a wannan koko guda biyu muka daura shi a burga ne muka daura shi akan raƙuman mu wa min zalika حديث عبد الرحمن بن أبي أمرة to الأنصاري kaji bayan wannan an ji daga hadisin nan na Abdurrahman dan Abi Amra al-Ansari mutumin Madina ana abi ya ji daga babansa Abi Amra din wa huwa al-Ansari hi mutumin Madina kace da hi al-Ansari kuma yi wannan daraja biyu ma ya hada al-Badari da hi aka yi yakin Badar eh abin da yasa ake ce da su Ansarawa taimako ne yanda Annabi Isa falamma hasa ize minhumul kubra qala man ansariya ila la qala al hawariyuna nahnu ansarullah to su ma mutanen Madina suka ce mu ansarawan Annabi Muhammad ansara shine masu taimakon manzon Allah to da Annabi ya kaura daga Makka ya je Madina duk mutanen garin suka hada kai Annabi ya je da baki mutum 400 da doriya aka je aka sauke bakin Annabi sai mutum ya zo ya zo ya Rasulullahi barka da ya ce a bakin kan na so ka ban mutum daya mu je nuna masa mahalli eh sai annabi ya ce to ina wani ya ce gani nan ya ce ya rasulullah wani ka bani ya to ka gama ni ya zama dan uwana sai annabi ya ce kai da wani na gama ku ya zama dan uwanka eh to shikenan dan uwa daga nan aka samu fassarar dan uwa to sai in mutum ya dauki wannan bakon ya je da shi gidansa in ya je zai buɗa masa daki sai ka kaga wannan gwan ne zinari ne rabin dukiya na na baka ka zauna wa rabi ni na zauna rabin dukiya na sai ya sa gidansa katanga ya ce nan da ni da iyalai na sun ishe ni kai ma nan har iya rayuwa ya ishe ka sai ya tambaye ka kana da iyali ka ce a'a ba ni da iyali ba ka da iyali ya ce to zo in matansa hudu ne sai fito da su duk sai kaga matan larabawa farare dar ma ga ushiriya ga gashi har baya baba ko kai dattijan nan ne ka gani Ya hudu da 'yan mata malam sala sala dama ba wani wahala suke sha ba ga sunan suna zaure sai a ce kaga wannan mata yana ne guda hudu wannan doguwa ce wannan gajera ce tana da faɗi tana da kyau wannan ga yadda suke a cikin biyu zaba biyu wani irin ka ya fito wannan dai ga yadda take kowace mata ne sai ka ce na zaɓi wannan da wannan zai ce to ku wance da wance na sake ku in kun gama idda zan aura dan uwa daga nan kuma sai a dawo da su cikin gida in an dawo da su shikenan sai a killace su sun gama idda sai a je gaban annaba zai ya rasulullahi bako na dan uwana da ka hada ni da shi akwai mata guda biyu na ansarawa guda hudu ne dama mata na nafiki biyu sun gama idda ka aura dan uwana ga sadaki shi zai cire sadakin ya ba daga nan kuma sai a yi annabi ya ce to na aura ai fatiya nan gaban an dawo su wannan matan sai a ce to wannan bangaren da ka ware sai a mai da su to nan gaba wannan ne mijinku sai a fasa kofa nan gaba ku zo mu haɗa zumunci in kun tafi yaƙi da matanka da matansa suna gida ɗaya kamar ba saba zaman kishi ba wannan ƴan uwa ƴan uwa in kun zo daga gida gurin annabi sai ku zo ku zauna a zauren gidanku a gidansa a kan abinci a gidanka a kan abinci kai ma mai kuɗi ne ba talaka ya barka ba ya baka kamar miliyan ɗari biyar sai aka dan uwa lafiya muna da yara ne muna sai ku ci abinci da matansa ne ya zo matanka to wannan shi ne al'ansar wannan shi ne an sarawa to ku ne yanzu da ba a samu haka ba me za mu yi mu zama an sarawa idan garada sun zo gari suna zaune suna karatun qur'ani sai ka je gaban malami ka zana ala da malam wance eh ya ka isa a bakin nan da suka zo gidanka na annabi muhammad eh do Allah su je su ga yan mata wanda ransu ya kwanta sai mu zo mu aura mu ma yadda wa'ancan suka tari bakin annabi to waɗannan garadan tun da dai bakin annabi ne ko ba mu yi zamani da su ba to mu ma muna so mu kwatanta sai mu sa garada ka san in kakaye muna da gardi kamar dubu sai mu tura ta je kofar gidanka su yi tafifi garada zalla eh sai a ce to yarinya ta fito ta ga wani ƙato garjeje wani ya fito in gajeru take so gaso in dogaye take so gaso in farare ne in ta ce wane nake so ki nuna yin ki nuna sai a jawo ya kawo higum shi kenan sai mu yi addu'a mu kuma mu cire kuɗi in uban ya ce ga sadaki ya bayar to wannan gardin sai a ɗauke ya cikin garki sai a bai gidan baƙi a nema masa ɗaki a ce ina shugaban garada a nema masa ɗaki to sai su zauna in kai haka daidai yake da sahaban annabi sun zo ka ce maka kana da cikin ansarawa to wannan yi ne ko da abin ya fice kun tambaye mu ga yadda za a yi a yau kenan ina fata kun fahimta to wayannan kun je da suka yi wa annabi suka faranta wa annabare to ya aka yi gaba kaɗan na'am wa mithluhu li salamata bin al-aqwa wa abi huraira wa umar bin al-khattab radiyallahu anhum wa mithluhu misalan haka kuma ya zo ba ga kowa ba shi ma yake ba mu labari ga salamata dan akawai da abi huraira kamar ruwahu al-bukhari wa ghairihima wa bana umar bana hadabu da sai na umar dan hadabu shi kuma ruwayan da yazo daga abu yuda dan isnadin kyakkyawa ne fa zakaru shi ba suka ambata mana makamasatin ko
asabatin nasa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam
to kaji sai aka ambata mana labarin yunwa da ya samu mutane tare da annabi dan ana an ji yunwa ya kai yunwa a wani guri ne في بعض مغازيه فدعا ببقية الأزواج ji ba da magazihi in ka ji gazawa yakin da annabi ya je a sariyatu kuma ya tura shi bai je ba to duk lokacin da ka ji gazawa annabi yana cikin yakin to magazi a shayin yaki yaki da annabi ya je aka ja rasulullahi yunwa fa ya addabi mutane bi baqiyatil awzari fa da annabi ya ce to kowa ya duba jakarsa burgamansa in dai da wani abu ko kaman haka ne kawo a tara ana wannan ebo ya kawo wannan ma ya kawo in ka zazzage buhunka dai ka dan samu abin da ya dan kai nan a tattara to yi ne kowa da kowa sai ya tattara abin da ya samu a hannunsa fa ja'an فجاء الرجل بالحسية من الدعام وفوق ذلك fa ja'a rajul sai mutum ya zo da wani bai fice iya nan ba a tafin hannunsa ya abincin sai ya zo wani kuma ya ɗanɗara hakan sai aka zo aka tara mm.
وآلاهم الذي أتى بالساء من التمر wanda ya fi kowanne yawa wanda zai zo da kwanan sha ɗaya na dibino mm.
فجمعه على sai مئتين aka tara wannan guntun abincin a niɗe a shi ne tsimma aka ɗora shi kan wani tsimma haka
قال سلمة فهزرته كرب ai الأنذي da muka tara kayan guri ɗaya kamar zamanin sanyi akuya ya tukuikuye ya kwanta abin bai faka yawa ba dan akuya ya tukuikuye ya kwanta to ya fice kwano biyar yawwa kaga bai fice ba kamar diginan kwano biyar ba kamar akuya ya dan nannade ya kwanta abin da bai fice haka ba ثم دعا الناس to daga بأوئيتهم nan annabi ya ce a buɗa sai aka buɗe abin annabi ya ce to kowa ya zo da kwano mu gani kuma yanzu aka ɗaure kuma yanzu aka buɗe
فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي منه قدر ما جيل وأكثر da aka buɗe annabi ya ce a dinga auna mutane in an auna ma an raƙumin ka zai ɗauki kaya kimanin kwano ɗari uku sai a auna ma a wannan dai bai fi kwano biyar ɗin ba sai a ce an tada ta yake raƙumin ka to wane kai ma zo wane kai ma zo duk sojojin aka cika masa kaya kowa kirgi kirgi an cika masa kayan raƙumi raƙumi kuma abin yadda yake yana nan bai ragu ba yana nan bai ragu ba ولو ورده أهل الأرض لكفاهم ai wannan in ji shi abin da yake ba mu labari yace duk mutanen duniya wallahi da ran nan za ku ce auna sai ya ishe ku yo shugaba wanda so shi fa ne na Allah ai ne so shi fa ai duk mu kullun Allah ya danka masa ai mu kullun arziki mu kullun wadata mu kullun alkhairi mu kullun ilimi inda san annabi fa baka ba za a yi eh ko ilimin nan da kake yi annabi kurin dura ma zai shikenan in kana son sa ai ba wahala daga an danna ma ya karfin ka yi kenan sai ka roki Allah ya baka hankali dan ilimin yayi wa ba hankali ma wani fitina ce yanzu na za a yi da ka jana cewa minahul ilahi ai man- manyan shehunan namu duk da kuke gani minahul ilahi ne ai karatun ba na yi bane karatu ne kurin ana san annabi sai Allah ya buɗe kirjin a danna sai a rufe ilimin dudumi kamar yadda malam ya faɗa ina fata kun fahimta to kuma abin da aka ba kurur waliyin Allah to kaga almajiran su shehu tijani suna da wannan matsayin sai Allah ya ba su ma fiye da haka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam to akiba ne na Allah wahala ake sha daga yanzu kaga mutane suna shan wahala annabi aka bari ba zai yiwu kana son annabi fa a ce an dardin ku baka dare kowa ba fa akwai magana kai din ya kamata in ka je ka caji kanka wai meye matsalan nan to baka zuwa sabon gari a Kano kaga arne yana dish dish di yana din din dan kare da kudi a gindinsa ya za ai kai ne kauna annabi a ce baka da dishi kamari ya za rediyo yana ji dish dish dish yana tabar gazansa Allah yana bada hi kana inuwar annabi Allah ya barka a fili ba zai yoyi ba ai ka taba jin wani shehu wanda yake kaunar annabi talaka shehu ibrahim zai hau jirgin sama jirgin sama ba aka yi ya je kasa shata yake karba na jirgin sama yace za mu yawo ta nawa ne kudin ku ku faɗa in ya je ai ya sauka a jirgin sama ba a kashe shi sulo yake ko kwana uku zai yi yace ku bari a kuɗi yake sai sai a ɗauki hayan awa dubu awa dubu za a ɗauka haya yace ku yi ta cin lissafin waya ba cewa mun zo da nan a rage a bamu ya wani jin nan kasar ne kamar kasa a musan ya dawo nawa ne kudin ku sai a faɗa sai a tura musu in ya je kasar ma kuma shugabannin kasar za su aka maka Allah wannan hayan jirgin fa mun dauka sai ya ce a ku bari a a da kyar Allah annabi ma sannan zai za- zai ba su ai wannan zamanin kuna zaune muna san annabi kuna san annabi da talauci mana sai ka je wani kuma kan gare ni kana daga ido yana kallon kawai gida kalle ka ko alaji ya ne ya zo a yi harka a bar shi mana ka koma inuwan annabi mana sun mutanen da suke ma hasada mutumin da in ya in za ka samu kuɗi yana yana tunani in kai wa wani ciyaman addu'a ko wani gwamna addu'a yana kyashi kyashi ba suke fa mutanen ba su kyashi ne ba ba mutanen da suke ne fa mu muke gaya muku wannan mutumin da ya zo garin nan ya ga ya kama saniya wanda za ta kai dubu ɗari biyar a yawanci a yanka shi Eh, wani maganin yankan har kafa sai faɗa rami a yanka sai ga shanu malam sai an yi dalan nama malam kaman abin nan dalan nama aka ja ka ɗauko sojoji ne sai su zuwa kula shanu shahinan da aka yanka ka gani yadda in ka je gaya gwamna kai ne garin ka je gaya masa to wayannan mutanen har kuna mu'amala da su gwam sai da kake fadar manzon Allah me ne ba za a ma ba ta sadiki ne yayi babu yaya za a yi ana wannan zamanin kuna maulidi duk a tattakure sai wani talaka ya kawo kuɗi malam wani kawo kaza wani ma ya kawo anya ko za a yi abin kuma da gaske ne ma ana son annabin kuwa sai ba zai yi ba ba ka ga shehu nan su ba sadaka ka je ka kewa ya san gani ka taba ganin wani shehu da yake daukar nauyin mutum dubu sadaka ai gonan annabi aka yi gayi ka je ka duba irin su abul fatih albarnawi ka je ka duba shehu ibrahim salih ka je ka duba al-miskin al-barnawi ka je ka duba shehu ad-darrazaki uza ka je ka duba shehu mai hula shehu atiku shehu mijin yawa mudi salga duk ka je ka duba su ka gani ba talaka to wannan talaucin ta ina ta zo yawwa to za mu tambaye kama mu gyara zuciyar kuma ta sadiqin da za mu yi wa annabi mu tsara amma kullum lokaci yazo ana ta fargaba ana maulidi kana fargaba kana cewa sai wani an hada kaza ya kamata a ce a maulidin nan kuna yanka shanu ahirin talatin a nuna mutane kuna da gaskiya amma ta ya za a yi za a yarda da ku to mai yarda zai shaka to kai ka ce kana son annabi yi bai gani ba in za ka ba mutum riga a duba ta jikinka daga bayar amma aka yi bijinta aka yanka yanu kamar goma ahirin aka danna nan garin aka yi nan garin aka yi an san wannan ba ko wani abu a ƙasa amma ana fadar manzon Allah ya kamata mu koma mu koma mu tuba mu koma a san mu da azubin annabi a yanzu wallahi da kada ka kana magana annabi ba za a bi ka ba to zai bi ka talauci yana da rana abinda duk abinda za ka yi an dinga sa ma takunkumi a ce kar ka yi kaza kar ka yi kaza talaka wanda kana malami kana talaka kai saka wani abu amma da gwamnatin ta san cewa ba ma tare da ita ba ma cin kudinta ba ma ma'amala da su sun ce duk duniya karaye karatu mun yi duk duniya suka hana karatun muka ce za mu yi kuma ana kin muke yi gwamnan mu kuma ya fi kowa sani ba na kuma son sa kai kana zaune ba ma ta kofi ka dauka wani yaki ba a gidanka ka yi karatu ka ce wai ba za ka yi ba nan tambaya wa ya hana sai ka kasa magana ba fa Allah ne ya hana ba wallahi ba na karatun ba zai ba an hana wa ya hana mana tambayan ka Allah ne in Allah ne ya hana za ka yi amma da bawan Allah ya hana ba ka yi ba to me za ka yi Allah shi ya sa san annaba baki ne aikace baya yoyuwa a garin ku kago ana ashin ma kaji kana wani koyewa ashin wannan ba za ka yi ba a garin ku ashin ka yi sallan ya ka ce ayyam ka zauna ka yi da mutane kana cewa wallahi wallahi an hana mu sallah ashin din to Allah ya saka da alkhairi to Allah ya saka da alkhairi to Allah ya saka da alkhairi to Allah ya saka to wannan aka ce mutum ya bari me zai ga yawa Allah irin ku irin ku dama haka yake so yanayin karan ka ya kai sittin aka hana ka sallah ma baka yi ba Allah ma ba sai ya fushi da kai nan ga wanda kake jira ba mu zo kake jira ba to tago kai gemu yayi fari kana ajiye wani dan adam akan gaskiya to dama abin da kake jira ce tago sai ne kai kace yaro ƙarya kake yaro ni zan daina sallah ƙarya ne tun ai ubanka nake sallah sai na fito ba kamu ba mutuwar ma dama ta yi jinkiri jiranta nake sai ka fito kayan wannan shi ne san annabi yanzu a baki ne in an zuwa aikace sai gagara akan annabi ba ka da kishi akan manzon Allah ba za ka yi abin da annabi zai ji daɗi ba ka yi wani abu wanda in ka yi kasan kai wa annabi babu sai yawan addu'a ka dinga cewa addu'a nan ya addu'ar ba ki yi ne yi rana ɗaya za ka yi ga wuta rana ɗaya za ka yi ga aljanna rana ɗaya za ka zama sadauki rana ɗaya za ka zama rago mutum da kake gani a rana ne ana cewa bari mu ga ranar wana ko ta ɓaci ko ta gyaru kama annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ɗaya a kansa ka kasa wani aiki ka faranta wa annabi rai ka koma kana zaune kana duniyan ba baka nan ba me za ka faɗa rana ɗaya ce fa za a yi ta a gama ko ka zama na kirki ko ka zama ba na kirki ba kamar ga annabi bai ga ranar ka ba me za ka gaya masa ai dama na so a ga ranar mutum ran da aka ɗaure wani ka je ka cire shi an ga ranar ka in mutum bai da lafiya ka je asibiti ka tsaya ka yi magani in ya warke ka yi rana in ma ya mutu an ga gobarin ka to ga yau za a hana addini akan annabi kai ba za ka mutu ka faɗi komai ba yaya za ka yi ka karewa annabi mutunci ka kasa yi kana zaune a haka zai yi rana ɗaya in kai kiyin annabi na rana ɗaya ya fi addu'an shekara miliyan ya ba biyan shekara miliyan a kwatance zan kwatanta muku kai ne da mahaifinka kun kai ku biyar ko hida a gaban mahaifinku sai ya zama mahaifin naka yana da abokin adawa wanda tsakanin ku ba ga miji da aka zo wani guri za ka zo ku zauna an yi wani taro zaman da za ka yi a majalisin sai ga nan da abokin mahaifinka abokin hada ka ce a nan ba zan zauna ba me dalili ka ce a wane da ubana ba ka hiri na yi da musulunci masa ina kwana lafiya amma ƙarya ne wanda baya son ubana mai inuwa ɗaya da shi ƙarya yake ƙarya yake ya ce in dai na yi huɗa ƙarya yake amma musulunci ma gaisa da shi salamu alaikum baban naka da ya ji labari kafin ya je an gaya masa sai ka lokaci baba ina kwana lafiya ina gani wani ya kuka ya guri kaza sai gaba ga yadda muka yace ni da wani da ubana ba sa ga miciji saboda haka inuwar da yake ta haramta gare ni amma musulunci ina kwana amma ƙarya ne inuwar da yake zaune in zauna sai yayi hawaye yace kai Allah ya ma albarka kaji Allah ya ma albarka eh kaji wannan to na biyu ɗaya dan kuma inuwar ana zagin babansa akwai abokan adawa hidi ya zo sai ya zauna inuwar uban da ya zo ya ficewa waiwaya wanda za a yi dama ya daga hannu ba sa karba hakan da ya kalla sai ga ga ɗan sagon abokan sai ɗan zai ya ce wane ne a nan ɗin aka ce ya yi shi ne ya ce ya ce ya yi kyau sai ya zo gida ya zauna sai gida ya zauna shan sai suka zo suna masa ina kwana lafiya ina gajiya ya kalla ya ce wani yanzu kai ne na gani a wannan inuwar kake zaune ya ce eh ya ce baka san tsakanina da mutanen nan bane in yayi hiru ba su yafi ne ma ba kaɗi ni kuɗi shikenan ina ga kai dai baka daga cikin ƴaƴana na halal ba ɗana ne na halal ba kai dai nan gaba kana ga har yaje kabari zai so yaron nan to kai a annabi baka gane haka ba ya mutanen da suna kin annabi ka nuna kana son annabi wanda yana son annabi inda yanzu annabi akan annabin kai wannan yaya ka ce kai ni wannan ba ku kaunan annabi ni ba zan zauna ba ina sai dai kun dawo kan son annabi ka ji mutum kurin yana kin annabi ka kulla gaba da shi kurin yaya ne wani da kano a na ji baka son annabi a matsayin musulmi na kwana akwai a matsariya kake ni da kai babu ɗanka ne ya zo ka ce kai layin da muka ɗora ka ne shehu tijjani shehu ibrahim ka yi ga layin da ba namu ba ƙarya kake to ka je ka nemi wani ubanka ka gani nan eh duk wanda ba ya san annabi ba na ƙaunar saboda haka kai dai ɗana ne na ciki na ƙarya kake ma'amala na yanke inda ka yanke ma'amala da ɗanka akan annabi ka yanke ma'amala da ubanka akan annabi ka yanke ma'amala da kowa kan annabi ka ga matsayinka a gurin Allah to mutane ba wannan mutum yana kin annabi sai a duba ɗayantaka sai a ga ɗanka ne yana wani abu sai ka ce ah yaro ne yayi baka yi ba ya za a yi baka yi baka iri mana sai a ji a duba tarihin aba ubai da amir ibn jarra ya aka yi akan annabi fa ubansa ya sare maka yake kare yayi kaza kare sai da ya daukan ya kawo gaban annabi ya ce ya rasulullahi ubana ne yana raina ka na zare wuyansa saboda uban wani ya raina ka kuma dan aljanna ne annabi yace Abu Baida Amir ibn Jarrah an tamin asharatul mubahiratu bil janna annabi yace dan aljanna ne shi yasa da mutanen Yaman suka nemi amintacce wanda ba zai ci amanar Allah ba annabi yace aba zu aba ubaida wa kullu ummatin hawari wa kullu ummatin amanin wa amana hadhihi al umma aba ubaidu amiru ibn hujarraha wayan nan akan annabi ubansa mutum ya kai dan ya kare wa annabi mutunci to yaya muna zaune da ku a kare martaban annabi kowace irin zamani ne yazo ya kamata ku daure ku tsaya akan gaskiya ba wani abu kuke ba annabi za ku kare wa mutunci a ce ka kasa kuma sannan ka zo kana ta jan carbi ka ce addu'a kake ba kai aikace ba ka dinga yi ai da magana da walakin goro aliya wannan shi yasa in an yunkura za a tayi sai a kasa tashi malam sai ka ji za ka tayi da fuka fuki faka faka faka sai ka kasa me yasa imani yayi karanci sai karanci ya za a yi kana inuwar annabi maulidi ya zo miliyan hudu miliyan biyar ba za ka baza ka kashe ba kuma shugaba mai gidan mu shine da wannan kudin in ka ga ba a baka ba ai a fada ne ba a yadda da kai ba shugaba kana da shugaba a je fadar kana fadan Allah ka kama ka ba da ya gaya ma kuma dan shi za ka yi hidimar amma ka ji kullum kana ɗaukan bayi kana takura ya kamata a koma a ƙara kihin annabi muhammadu to jama'a za mu tsaya iyalan uku da rabi